نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه شيء بدأ كراتم نا لتافا عوائق الطلب نا الشيخ العلامة عبد السلام ابن برجس آل عبد الكريم رحمه الله تعالى wannan zai zama karatunmu na biyu kenan da karatun farko tarjama shi ne muka ji sai mukaddima wadda take da mamu da zace da muka ainihin wato karanta za mu tashi darasi na farko shi ma ina ga za mu ɗauki tsari na ta'azim zan dinga karantawa ne insha Allah dama kamar yadda muka ji littafin ya yi magana kan wasu awa'iq wato wasu katangu da tarnaƙoƙi waɗanda suke kange ɗalibi daga samun ilimi mai amfani ana ko da za ka samu ilimin ya zo bai ma amfani ba kaga wujuduhu ka adami la'alla ma rashin samun ilimin shi ya fi alkhairi wurin da albari yake cewa wa in alqaka fahmuka fi muhawin falaitaka thumma laitaka ma fahimta wa illam idza lam yufidka al-ilmu khairan falaitaka thumma laitaka لو جهلته إذا لم يفدك العلم خيرا فخير منه أو الأن لو قد جهلته أول ilimin da baka fa'idantu da alherin shi ba gara a ce ma ka jahilce shi so don haka wannan ya sa muka sa wannan littafi kamar yadda muka yi bayani a satin da ya gabata yanzu za mu shiga cikin wa'innan awa'iq din insha Allah ta'ala duk da a wasu guraren za ku ga kamanceceniya tsakanin shi wannan littafi da kuma ta'zimul ilm amma kasancewar maudu'in wannan na nisantar awa'iq ne shi kuma maudu'i na al-usaimi hafizahullah a cikin ta'zimul ilm na jalbul manafi' din manafi' shine ma'aqid guda 20 da muka ji na ta'zimul ilm insha Allah al'a'iƙul awwal dama a wa'iƙin guda nawa ne? sha sha tara ayo a wa'iƙin guda sha tara ne ya kawo idan muka haɗa da wancan ishirin muna da talatin da tara waɗanda ciki akwai mahmuda akwai mazmuma dukansu akhlaq ne al-matlubu fi'luha wal matlub tarkuha aw ijtinabuha qala rahimahullah al-a'iqul awwal katangar farko tsakaninka da ilimi mai amfani wadda sai ka rusa wannan katangar sannan iliminka zai ma amfani talabul ilmi li ghairi wajhillahi ta'ala rashin ikhlasi a cikin neman ilimi rashin ikhlasi kagan ban manta ba ma'aqidin farko cikin ta'zimul ilm al ikhlas kai dan Allah to shi kuma abin da ke warware shi shine wasu aghrab wasu ahdaf albatila almadiya su sa su shi yasa zaka je ka nemi ilimi kaga talauci ya maka tutu malamai na hawa manyan motoci ga ce bari in je in hau nemi ilimi dan in hau babban mota neman shuhura dan a sanni in je in nemi ilimi akwai wanda yake tankibin masail waɗanda suke gariba ta ƙwaƙulo matsaloli waɗanda baƙi a kunnuwan mutane don ya zo da su ya rawaja su wala Allah ba lokacinsu ba ne ba wala Allah ba yanayinsu ake ciki ba amma dan malamai su saba da shi sai ya samu shuhura a suna cewa khalif tu'raf in ka saba ma shahararru to kai ma sai a san ka daga wannan hadaf ne wanda yake batil ba ingantacce ba ne akwai ahdaf masu yawa waɗanda suke warware wancan ma'akadi na ikhlasu za mu ji daga ciki insha Allah malice an amirul mu'minin abi hafsin عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه دقى أمير المؤمنين سيدنا عمر شيء أكفار كرا أمير المؤمنين waye ya fara kiran shi da amirul mu'minin na taɓa faɗa kuma na ce a kiyaye المثنى ابن الحارث الشيباني كاتن وربيك مثنى ابن الحارث ينا تكين كبار التابعين ينا تكين wato ƙada na jiyush fa'idi ne a yaƙe-yaƙen da aka yi na farisa so zina umar ya umarce shi ya ja randuna a tafi ya ce sam'an wa ta'atan ya ami ya amiral mu'minin wanda da ana ce mai khalifatu khalifati rasulillah sai umar ya yi yunkurin ya hada shi sahabbai suka ce a dama abin na mana nauyi mun tashi kiranka ya khalifata khalifati rasulillah in ta Allah ta kasance aka nada wani ko wani ya hau khalifa shi kuma mutu ya khalifata khalifati khalifati rasulillah a haka abin zai ta tsawo ya zami ba zai yi daɗin faɗa ba to amma duk mu jama'a ce mumine kai kuma shugaban mu da aka amirul mu'mini na kake shine ake kiran shi da amirul mu'minin na farko hatta kai duk wani khalifa na musulunci in ya hau ana kiran shi amirul mu'minin haka daga an ce amirul mu'minin a gurin ahlus sunna aka yi shiru ba a kayyade da wani ba yana daukan umar ibn khattab su kuma yan shi'a ne sun ce amirul mu'minin sai na ali suke nufi dama ba su yadda da cewa akwai wani amirul mu'minin in ba ali ibn abi talib ba na ji zazzaki qabbahu allah da kunnena yana cewa duk wani wanda ka ji an ce mai amirul mu'minin in ba sayyidina in ba ali ba ba ya cewa su cewa sayyidina ba ba istilahin su ba to idan ba ali ba duk wanda ka ji an ce ma amirul mu'min kana iya juyar da shi sai zama kenan amirul kafirin والعياذ بالله سيدنا عمر يا رسول شكراتا شرين دا نو شرين دا أكو كي yace ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa dukkan ayyuka ba su tabbata sai da niyya ko bin niyyati sai da niyoyinsu wani hadisi mun sha bayanin kanshi kuma duk abin da mutum ya nufi shi yake samu wannan taukidi ne duk wanda hijirar shi ta kasance zuwa ga Allah da manzan shi ne akwai kuskuren cewa duk wanda hijirar shi ta kasance dan Allah da manzan shi ai ba a yin hijira dan annabi sai da ce zuwa ga Allah kasdan zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama imtithalan wa mutaba'atan tunda annabi yayi umarni ai hijira a wancan lokacin fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi jirar shi tana nan ga Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallam yani hukuncin hijirar shi tana nan akan hukuncin wanda yayi hijira domin Allah zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wanda an san hukuncin shi ne wanda yayi hijira akan gafarta mishi zunuban shi alhijratu tajubbu ma qablaha wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha wanda koyi hijira dan wani abun duniya da zai same shi dan wani kasuwanci ya ji labarin madina an fi samun riba sai ya bi ayarin yan hijira kaga aikin su ɗaya ne amma niyya ta bambanta wancan kila a gafarta mai zunuban shi saboda kyakkyawan niyyar shi shi kuma wannan fa hijratuhu aw imra'atin yankihuha ko ko dan wata mace da yake so ya aure ta ta samu sharadi sai dai a je madina can mu zauna ya ce ba laifi mu je sai suka bi ayarin yan hijira su ma to fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi hijirar shi tana nan zuwa ga abin da ya hijira domin shi in hijirar shi abu ne na halal yana nan akan hukuncin shi na halal kasuwanci halal ne misali amma sata ya je yi ha zunubin sata gare shi an gane ko aure ne ya kai shi babu laifi aure ne ya ce ya auren shi amma dai matsayin shi ba kamar wancan ba da ya zubu ma kabla shi ma ba zai ce tunda na bi tawagan in hijira ba shikenan zunubai na duk an kankare ina innamal a'malu binniyati an gane wannan muttafaqun ala sihhatihi ga can a ƙasa قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله لسادوا به أهل زمانهم ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا به من دنياهم فهانوا عليهم ابن عباس عبد الله بن عباس أبو عبد الرحمن ابن مسعود عفوا ابن مسعود عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن الهذلي حليف بني زهرة رضي الله عنه وأرضاه من قراء الصحابة وفقهائهم ومن أقرب المقربين لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيني صاحب النعلين والعصا والوسادة شيكي أو كان تاكلمون النبي إن النبي يا سوكو نقولي زي هوتا زر تاكلمون أهنو sun ce wai shi mai karamin jiki wada ne haka amma kuma yana tare da wa'annan kananun su sahabbai su ibn abbas ibn umar ibn zubair su hasan da hussein duk da ya girme su ya girme su a shekaru ya girme musu amma saboda karamin jiki ka san mai karamin jiki shi ke cin zamanin shi ya ci na wani kala su usama ko so don haka ibn mas'udin yana da kusanci sosai kuma shine farkon wanda ya bayyana alkur'ani mai girma ba za mu dinga tsawaitawa gurin tarzama ba insha Allah ya rasu nawa eh ghafara Allahu lak 62 ke 60 32 to ibn mas'ud radiyallahu anhu yace law anna ahla al-ilmi sanu al-ilma inda ace ma'abota ilimi na san hadisin bai kare ba mu gama da asar din sai mu shiga marfo'in shi wannan asar din bai tabbata ba zuwa ga ibn mas'ud inda a ce ma'abota ilimi sun kiyaye shi as-siyana al-hifz wa wada'uhu inda ahlihi kuma suka ba da ilimin gurin wanda suka cancanta su ne ɗaliban ilimi masu ragba ta yada da'awa sama sai ga ba su da kuɗi sai ya tsallake su ya tara masu kuɗi ya tara sarakuna ko kuma maka yake zuwa gurinsu don su ba cika tara su ba ko gurinsu yake shiga an yi magana ce ya je da'awa ga ɗalibai na jira ya ba su karatu ya ki ba su karatu yana bin shagunan masu kuɗi da gidajen masu mulki da fadoji na masu sarauta to inda masu ilimi za su ajiye ilimi inda ya dace lasadu bihi ahla zamanihim da sai sun shugabanci mutanen zamaninsu sakamakon wannan ilm babu ba asbabiyya ce lasadu bihi bi sababil ilm da sai sun zama suke shugabantar mutanen zamaninsu kamar yadda al'amarin yake a farko malamai su ne jagorori malamai su ne jagorori walakinnahum bazaluhu li ahli dunya sai dai sun je suna ba da ilimin ga 'yan duniya kuma da Allah ya ba da ma hadisin ya lankwasa shi har ya dace da fahimtar wannan sarki ko ra'ayin shi ya dace da hawar wannan mai kuɗi don ya samu wani abin duniya liyanalu bihi min duniyahum min duniyahum dan su samu wani abu na duniyar su wa incan 'yan duniya da fahanu alaihim sai suka wulakanta a gurin masu masu dukiya da masu mulki saboda duk in za ka sa kwaɗayi a ranka duk wanda za ka nuna mai yunwarka da kwaɗayi dole sai ya kaskantar da kai ko da yana ganin ka da muhimmanci shi ne shafi wasu arjaz ɗin shi rajas ɗin shi yake cewa hasbi bi ilmi in nafa mazullu illa fi tama man raqaba Allah raja an su'i ma kana sana ma tara tayrun wartafa illa kama tara waka mazullu illa fi tama Usama suka ce kwaɗayi mabuɗin wahala. sai ce sami'tu nabiyakum sallallahu alaihi wa sallam yaqul man ja'ala al-humuma hamman wahida hamma akhiratihi kafahu Allah hamma dunya wa man tasha'abat bihi al-humum fi ahwali ad-dunya lam yanal lam yubali Allah fi ayyi wa awdiyatiha halak annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam a wannan riwaya yace man ja'ala al-humuma hamman wahidan duk wanda ya maida bukatun shi baki daya sai ya narke su akan bukata guda daya wato bukatun da suke bujuro mushi a cikin ran shi na adam yana son ya kuɗi yana son ya samu mulki yana son ya samu girma yana so ya samu kaza duk sai ya ajiye wannan sai ya maida shi hammu guda daya shine hamma akhiratihi badal kenan hamman wahidan shine hamma akhirati ya mai da shi buƙatar lahira kadai ita ya tasa a gaba daka zai iya haƙura da lokacin neman kuɗi don ya nemi lahirar shi in ba zai kai shi zuwa ga garari ba zai iya haƙura da wato neman izza da neman ɗaukaka don ya nemi lahirar shi amma ba zai iya haƙura da neman lahira don neman kuɗi ba ba zai iya haƙura da neman lahira don neman matsayi ba ba zai iya haƙura da neman lahira don kusanci neman kusanci zuwa ga wani ba na fata an gane ya zama abin da yake ala nusbi a ayunihi a ayunihim su ɗaliban ilimi shine neman lahira musulmi ya zama ba abin da yake mafi mahimmanci wanda yake da makwarar aulawiya a gurin shi face ga ya gyara lahirar shi to kafahu Allah hamma duniya Allah zai biya mai duk wasu bukatun shi na duniya amma ba za ka ce bari in nemi bukatuna na duniya Allah ya biya mun na lahira ba a akasa amma an ka nemi bukatar lahira shi kuma Allah ta'ala sai ya baka duniya wa man tasha'abat bihi al-humum amma wanda bukatu alhammu asali damuwa to amma bukatar abin ta sa ka damu da shi an gane ko wanda bukatu na rayuwar duniya suka ciccira shi ta sha'abat bihil humum suka wato ainihin ciccira shi hankalin shi ya rarrabu gurin neman kaza neman kaza neman kaza zuwa guri kaza dan ya samu duniya fi ahwali duniya a cikin al'amuran duniya lam yubali Allah fi ayyi awdiyatiha halaka Allah ba zai damu ba a duk wani kwari da ya halaka a cikin kwarin duniya wadi ai audiya suna da yawa kwarurruka inda ake halaka kwaɗayin neman duniya yana hallakarwa kwaɗayin neman matsayi yana hallakarwa neman ɗaukaka yana hallakarwa to Allah ba ruwan shi tunda bai nemi kariyar Allah ba to duk inda ya je ya hallakar da kanshi cikin abubuwan da ke hallakarwa na duniya li'annaha gharura fala taghurrannakum alhayatu ad-dunya wa la yaghurrannakum billahi al-gharur to Allah ta'ala bai damu ba an fahimci hadisin wannan hadisi ga shi can a ƙasa ya ce rawahu ibn maja ibn maja ya ruwaito shi fi sunani riwaya ta ibn mas'udin kenan juz'i na ɗaya safaha ta tasa'in da biyar wato mai juz'i biyu kenan amma safa lambar hadisi ta ɗari biyu da hamsin da bakwai ne wa akhrajahu al-hakimu إمام الحاكم يفتد شي في المستدرك أتكلم مستدرك إنشي جزئي نبي صفا تدريو دا أربعين دا أكو ألم بالحديثي تدبو أكو دا تدريش دا دا همسن دا تقص عن ابن عمر نحوه أما رواية الحاكم بات ابن مسعود باتيبا رواية تيتا عبد الله دان عمر أما إتا أتكين تباب وانتان شنفؤ التفرق لو أن أهل العلم سامو باب أتكين رواية الحاكم وقال الحاكم حديث صحيح الإسناد الحاكم يتي حديث صحيح إسناد شي كما وأقره الذهبي ذهبي كما يتبت الدشي وتشي ما يتي صحيح to anan gurin ne sai Sheikhul Albani sai ka ji ya ce wa huwa min awhamihima duka sun yi wahali da shi hakim din da shi zahabi din an gane ko hakim ya ce sahihi ne wahami ne sai zahabi ya ce hakim na da kurakurai bari in zo in mai ɗauraya shi ma kuma sai ya zo ya ce sahihi ne kaga shi ma ya yi wahami to a takaice akwai bayanai da yawa riwaya ta ibn maja ba'ifi ya ce rauni mai tsanani domin a cikin isnadinta akwai nahshal ibn sa'id nahshal ibnu sa'id wanda nahshal al-hafiz ibnu hajar ya ce matruk ne matruk al-hadith kenan bal akwai malamai ma waɗanda suka ainihin kaddaba shi a a cikin littafin misbahu zujaj ala sunan ibn ala sahih ibn Majah ko kuma ala sunan ibn Majah wanda ya fi shahara ala zawaid ibn Majah afwan ya fi shahara da zawaid ibn Majah na al-Imam al-Busiri Busiri al-Muhaddis ba Busiri ash-sha'ir ba as-Sufi ba shi ba ba al-mai burda ba an gano wannan akwai al-Imam al-Busiri wanda ya fitar da zawaid na ibn Majah akan kutubus sittah domin ibnu maja ya fi dukkan sauran sunan yawan hadisai waɗanda suke za'ida a kan sauran hadisan da asabul kutubi sita suka haɗu wurin fitar da shi yawan zawa'i ɗin ya sa wasu malaman suka fidda ibnu maja daga cikin kutubi sita suka samu waɓa wasu kuma sai suka sa sunan darimi amma tartibi wanda yake al-murdi inda malamai suka fi gamsuwa da shi shine ibnu majah shine cikon na shida wannan kenan to busiri yake cewa a cikin misbahu zujaj juz'i na ɗaya safa ta 38 yace hada isnadun da'ifun fihi nahshal ibnu mas'ad ibn sa'id yafi shahara قال البخاري روى عن معاوية النصري أحاديث مناكير كما أنا ما رواية معاوية النشري وقال الحاكم نعم روى عن معاوية روى عنه معاوية يكي أصل من تصحيح معاوية النصري شي يكي رواية دقى نهشة ونسا ما تكن بمن تابع حديث منكر انتاش تكن أخلاق العلماء لا لا أجوري a cikin wancan isnadin babu nahshal din sai ruwaito shi daga muawiyatan nasri daga wato ainihin a shi malamin nahshal ibnu sa'idin da sai tsallake nahshal amma a cikin a cikin littafin akhlaqu hamalat alquran na shi a jori ya gyara wannan kuskura to dan haka shi muawiyatan nasri shi ma yana da rauni sai dai ba mai tsanani ba majhulul hali to sai ya ce idan imamul bukhari shi nashal ya yi riwaya ko kuma asali mu'awiyatan nasir ya yi riwaya daga nashal hadisai waɗanda suke manakir ne lafazin manakir a gurin kudama yana ɗaukan ma'anar masu rauni mai tsanani da suka saba mawa hadisai tabbatattu yana iya ɗaukan ma'anar kuma maudu'ai ko bawaƙi suna yin wannan istilahi وقال الحاكم روى عن الضحاك المعضلات domin shi nahshal yana riwaya daga dhahak kamar yadda yazo cikin ibnu maza wannan hadisi kuma ya ruwaito hadisai waɗanda suke mu'dalai waɗanda suke kamar akwai inqifa'i a cikin su daga ad-dhahak wa qala abu sa'id an-naqqash abu sa'id an-naqqash yace rawa ad-dhahak rawa 'an ad-dhahaki al-mawdu'at ya ruwaito hadisai waɗanda suke maudu'ai daga al'imamu bahar kaga wannan yana nuna raunin shi mai tsanani na shan ta ka riwaya ta ibnu maja tana da rauni rauni mai tsanani wanda a cikinta ne ya kawo zancen ibn mas'udin cewa lau anna ahlal ilmi sanu sanuhu la sadu bihi ahla zamani a riwaya ta al-imamu al-hakim riwayar ibn umar ita kuma babu wancan zancen sau da dama magana ce ta ibnu mas'udi to amma ita ma riwayar tana da rauni sau da a cikin isnadin ta akwai na farko akwai yahya ibn al-mutawakkil yahya ibn al-mutawakkil abu yahya ibn al-mutawakkil wanda suke mai lakabi abu mukatil ko wani abu makamancin haka wanda shi kuma yahya ibn al-mutawakkil shi ma da'ifi ne kamar yadda al-hafiz ibn hajar ya kawo a cikin takribin shi abu aqil yake abu aqil yahya ibn al-mutawakkil abu aqil kuma malamai da yawa sun raunata shi ibn ma'in ya ce laisa bi shay imam ahmad an ruwaito wata magana da ke nuni zuwa ga rauna tashi abu hatim ya ce da'iful hadith amma yuktabu hadithuhu kenan raunin ba mai tsanani ba aka ce yuktabu hadithuhu kenan lil i'tibar ba lil istishhad ba ana rubuta hadisin a ajiye in an samu wata riwaya da za ta karfafa shi ko wani shahidi sai a karfafe shi kenan raunin shi ba mai tsanani ba abu zur'a ya ce shaykhun layyin war yanda ibn abi hatim ya kawo cikin aljarhu wa ta'dil juz'i na tara safa ta 189 kudaka yana da rauni amma raunin shi ba mai tsanani bane ba an fahimci wannan to amma sai ya kasance hadisin yana da yana da tabi masu rauni a cikin isnadin na hakim mutum biyu ne akwai Muhammad ibn Ishaq al-Faqih a haka yake ambatan shi shi al-Hakim amma sunan shi Muhammad ibn Ishaq as-Sibghi ko ad-Dabbi su ce as-Sibghi su ce ad-Dabbi amma as-Sibghi shi yafi dan uwan shi ishaq ibn dan uwan shi wato abubakar ibn ishaq wanda shi asalin sunan shi ahmad ibn ishaq ibn ayyub as-sibghi shine malamin hakim shi kuma ya ruwaito daga dan uwan shi muhammad ibn ishaq al-faqih wanda shine as-sibghi to shi wancan na farkon imam ne thiqa na biyun shi kuma dan uwan nashi shi yake hana ayi riwaya daga gare shi duk da al-imam az-zahabi cikin siyar alamin nubala ya kawo cewa ba dan wani abu bane saboda yawan yawan abubuwa na samartaka irin fita farauta da wane ne shi yasa yace a daina riwaya daga gare shi yana da nahau amma dai a asalin shi shi ba wanda ake kin karban hadisin shi bane daga hadisin shi zai iya zamantowa ai ai shahada da shi ma'ana zai zama shahidi ga wani ko ai mutaba'a da shi sa'annan matsalar cikin isnadin dai ita ce Yahya ibn al-Mutawakkil wanda shi qafa'an da'ifi amma raunin shi ba mai tsanani ba to idan aka wato ainihin hada riwaya ta al-Imam al-Hakim da wata riwaya da Ibn Abi Asim riwaya Ibn Majah mun ji aita da rauni mai tsanani ba zai yiwu a hada ta da wani a karfafe ta ba amma riwayar hakim tana da rauni amma raunin ba mai tsanani ba ne ba da'afun ne yasirun da'afun munjaba to akwai riwaya ta ibnu abi asim da ya kawo a cikin littafin shi na az-zuhud lambar hadisi ta 161 ya ruwaito shi ta hanyar al-imam al-halwani wanda yake tika ne daga yazid ibn harun shi ma yana cikin ashabul kutubi sitta daga Asim ibn Muhammad daga ɗan uwan shi Umar ibn Muhammad Asim ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Umar daga ɗan uwan shi Muhammad Umar ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Umar dukkan su fiqatun babu babu matsala cikin isnadin daga Abdullah ibn Dinar sahib ibn Umar daga Abdullah ibn Umar daga isnadin Hassan ne domin shi al-Imam al-Halwani sadukun to kaga a matsayin wannan hadisin shi kadai za a iya hujja da shi da kuma wancan matinin na marfu'in man ja'ala al-humuma hamman wahida riwaya ta ibn umar shi ma amma wato ainihin ta hanyar al-halwani daga yazid ibn harun daga wato ainihin asim ibn muhammad bin abdullah ibn umar daga dan uwan shi muhammad ibn umar daga ɗan uwan shi Umar ibn Muhammad bin Abdullah ibn Umar haka hadisin sai ya zamanto hasanul li ghairihi ita riwaya ta Hakim riwayar Abdullah dan Umar amma riwaya ta wato ainihin Ibn Majah riwaya ce da'ifi ina fata an gane wannan malan yace inna ahaqqa ma'tana talibul ilmi bihi mu'alajatun niyyati وتعهدها بالإصلاح وحمايتها من الفساد lallai mafi cancanta mafi cancantar abin da ɗalibin ilimi ya zan wajibi a gare shi gurin kulawa da shi to shi ne mu'alajatun niyyati ƙoƙarin gyara niyya mu'alaja shi ne bibitar abu bibitar abu ta hanyar gyara shi kamar yanzu in ka yi shuka yanzu da damuna gona ba sai kana bibitar ta ba kana yawan bita in ciyayi ya fito ka nome ya buƙatar feshi ka yi feshi da sauransu to niyyar ka kaka ce a kawai na fara karatu da kyakkyawan niyya kawai ka shanta ke ka ce ba za ka san san da niyyar ka za ta ɓace ba in ba sa'a ba sai ka wayi gari ka yi zurfi a cikin halaka tunda baka baka mu'alajan niyya baka tuntuɓar ta to abin da ya fi zama wajibi mafi girman haƙƙi a kan ɗalibi ya dinga tuntuɓar niyyar shi a gurin neman ilimi wa ta'ahuduha bil isla ta'ahudi kusan ma'ana su ɗaya da yawan wato ainihin a kulawa da ita don gyara ta inda ta gaza wa himayatuha min al fasad da kiyaye ta daga lalacewa wa zalika li anna al ilma inna maktasaba al fadla li kaunihi khalisan li wajhi Allah ta'ala saboda shi ilimi ya samu falala ne akan sauran ayyuka sau da kasancewar shi shi tsantsadan Allah ake yin shi tsantsadan neman fuskar Allah subhanahu wa ta'ala kaga mai yin kasuwanci zai iya cewa da kyakkyawan niyya nake dan Allah nake a wani zaka zo siyan abin da ya siyo jika biyu ka ce ɗari uku zaka bashi ai ba zai sai dama ba dan Allah ne amma kuma dai ya samu riba ko ba haka ba to kai kar ya zama a neman ilimin ka dan ka samu kuɗi kaga kai daidai da wancan dan kasuwa neman ilimin ka dan ka samu matsayi kai daidai da wancan dan siyasa ka nemi ilimi dan Allah Allah shi zai baka duniyar sai malam yake cewa amma idza kana li ghairihi fala fadilata fihi in ya zama ilimi ba dan Allah mutum yake neman shi ba babu wata falala a cikin shi mutum ba shi da wata falala ko wata miza akan sauran masu aiki ko sauran masu sana'a na'am so don haka na ne nake amma idza kana li ghairihi fala fadilata fi in ya kasance ba dan Allah mutum yake neman ilimi ba to kaga babu wata daraja ko wani matsayi da shi mai neman ilimin nan yake da shi akan sauran mutane masu neman sana'o'insu bal huwa fitnatun wa wabalun wa su'u aqiba kai ba ma wai ba falal aka ce ba falala kenan ba yabo ba fallasa ko a'a wuce nan wa fitnatin ya zama jaraba akan shi wa wabalun azaba ce akan shi mai neman ilimin wasu wa aqibatun kuma mummunan karshe ne duk ka gama faɗi tashi da kujiba kujiban neman ilimi kuma ya zama ba dan Allah ba ai ba karama asara ba ce irin wahalar shi irin ba wanda yake bashi da dama bashi da sukuni irin ɗalibin ilimi in dai da gaske kake neman ilimi domin la yuta'allamu al-ilmu firahatul jism kamar yanda Yahya ibn Abi Kathirin ya ambata Muslim ya fitar da shi malan yace wa qad ulima anna qabul al a'mal mutawaqqifun ala ikhlasiha wa salahiha kuma hakika an sani ma'lumu min ad-din bi darura cewa karban ayyuka ya tsayu ne akan ikhlasin aiki da ma'ana ba za a karba aikin ba sai in ya kasance mukhlasan fi halillah wa salahiha kuma sai aikin ya kasance salihi ne ma'ana an yi shi saboda Allah kuma bisa koyarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din ba umarce su da komai ba face su bauta ma Allah suna masu tsarkake mishi addini al-aya walace fa idza qasada at-talibu bil ilmi عارض الدنيا فقد عصى ربه وأتعب نفسه وباء بإثمه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له idan mutum ɗalibin ilimi ya zamanto abin da yake nufi da neman ilimin shi shine aradar duniya wata kadara ta duniya asa rabbahu na farko da ya saba ma ubangijin shi wa at'aba nafsahu ya gajiyar da kanshi ya bata wa kanshi lokaci wa ba a bi ismihi kuma zai dawo da nauyin zunubin shi na ainihin kasancewar ba don Allah ya karatu ba walam ya'tihi min Allah ba abinda zai samu min huko amina duniya ba abinda zai samu daga wannan duniyar da yake nema kuma illa ma kutiba lahu sai abinda Allah ya kaddara mishi ko dan Allah ya tsaya neman karatun shi da yada ilimin shi Allah zai bashi wannan duniya domin kai arzikinka makfulun Allah ya riga ya dauke maka arzikinka to ita duniya dama wanda ya neme ta ba kowa ke samu ba man arada al'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha mazluman makhdhula yaslaha madhura ko mazmuman makhdhula madhura na'am to amma man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura daga cikin shukuru as-sa'i zai iya baka arziki malai ce qala al-hasan rahimahullah al-hasan Allah ya mushi rahma yake cewa wani hasan kenan al-hasan al-basri al-hasan ibn ibn ibn abi al-hasan albasari sunan abul hassan ɗin baban shi yasar amma ya fi shahara da abul hassan a fiƙatun faƙihun fadilun mashahurun وكان يرسل كثيرا ويدلس وهو رأس الطبقة الثالثة أصحاب الكتب الستة سنفتدش رحمه الله سنفتد حديثا يتي من طلب العلم ابتغاء الآخرة أدركها ومن طلب العلم ابتغاء الدنيا فهو حظه منها دوان دي ينم علمي دني من اللاهرة تو أدرك هذه ساموان اللاهرة ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها إن دي ياي أيكن دقسكي وأولئك كان سعيهم مشكورا ومن الله شيء ya kasance ba a zalimin bawa ba ne wa man talaba al-ilma ibtigha'a ad-dunya wanda ko ya nemi ilimi dan neman duniya dan neman abun duniya fa huwa hazzuhu minha duniyar nan ita ce rabon shi a ilimin in ya samu kenan wa qala az-zuhuri fa dhaka hazzuhu minha magana tana guri daya cikin al-faqih wal mutafaqih kamar yanda wato ainihin a iktiba'ul ilmi al'amal afwan na al-khatib al-baghdadi safaha ta 166 ko safaha ta 66 kuma darimi ya fitar da shi juz'i na 1 safaha ta 70 imam az-zuhri sunan shi muhammad ibn muslim ibn ubaidillah ibn abdullah ibn shihab az-zuhri الفقيه الحافظ متفق على دلالته وإتقانه هو من رؤوس الرابعة ما لن يتي وأبلغ من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه zancen da ya fi kai matuƙa ya fi fitowa fili wurin bayyana maka darajar neman ilimi don Allah da haɗarin neman shi ba don Allah ba faɗin manzo sallallahu alaihi wasallama a hadisin da abu huraira radiyallahu anhu ya ruwaito daga annabi ce man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhu Allah la yata'allamuhu illa li yusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arafa al-jannati yawm al-qiyamah ya'ni rihaha Abu Huraira Abdurrahman bin Sakhr al-Dawsi al-mutawaffa shekarata 57 ko da 8 ko da 9 ala ikhtilafin bain al-ulama ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya nemi ilimin da ake nema don neman fuskar Allah ilimin addini kenan ba wanda ya je ya karatun likitanci ko ya duk da likitanci akwai maganganu a kan shi ya je ya karatun injiniyarin ya je ya karatun architect yana zane ana biyan shi ya zana gida condition ya zana tsarin gida architect ne ko injiniya aka biya shi daman don ya samu kuɗi wannan babu laifi dama ilimin sana'a ne amma wanda ya nemi ilimi mimma yubtaga kun ga kaidi din mimma yubtaga bihi wajhullah ilimin da ya zama ana neman fuskar Allah da shi ilimin addini kenan amma sai ya zama to shi da yake nema la ya ta'allamuhu illa li yusiba bihi 'aradan min ad-dunya ba komai yasa yake neman ilimin ba sai dan ya samu wata kadara wata wata dukiya ta duniya lam yajid 'arafa al-jannati yawm al-qiyamah ba zai ji ko ƙanshin aljanna ba ranar alkiyama ba a ce ba zai shiga ba ƙanshin aljannan ma ba zai ji ba ana jin ƙanshin aljanna tsakaninka da ita tafiyar shekara ɗari biyar wanda yake hayama saman doki kenan to kusa da kusa da kusancin aljanna ba zai yi ba kamar mace ce marowaciya ta buɗe kifi ta ce wanda ya ji ƙanshi Allah ya isa aka kakka sa ran za a baka to don haka ko ƙanshin aljanna ba zai ji ba kaga akwai hadari kana neman ilimi ba dan Allah ba wallahi hadari ne ba mai ba mai ba karami ba inda iya za a tsaya kan cewa ba za ka samu daraja ba duniya da lahira kawai dai ma'ana baka da lada baka da zunubi da sauki da zai zama kafafan la alayka wala laka amma matsalar kila ka kwana ciki in dai ba dan Allah kake nema ba kun ji makomar Allah ka tsare mu ka inganta mana niyyar عرف الجنة يعني ريحها حديث ينتكن مسند الإمام أحمد جزء نبي صفات الذي أكل تلاتين دا تقوس لمبر حديث تدبو تقوس الذي هو دا همسن دا بقوي أبو داود جزء نهو صفات سبعين دا دا لمبر تدبو أكل الذي شدا دا ستين دا هو ابن ماجة جزء نبي صفات تسعين دا بيو زوا تسعين دا أكو لمبر تدبو بيو دا همسن دا بيو الإمام الحاكم يا أينهم واتو إنغان تحديثا a cikin musadarar na ɗaya sofa ta tamanin da biyar wa a ƙarrahu zahabi wa sahahahu الشيخ الألباني كان في صحيح أبي داود وكما تخريج المشكاة مشكاة المصابيح ذاك حديثي نتبت ما لن يتي ولوكتي يا أبو النكو مبشرة تسيم تاشي قلب وعطاء رحمه الله الله يسامحك